بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar juma'a sha hudu ga watan juma'a akhira shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin shida ga watan janairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku wannan shine darasi na bakwai insha Allah cikin jiran darussa da muke musu take da arabiya daga wannan aji namu na faslu sheikh al-albani lil usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Najeriya, makarantar Mala Albani Zaria Allah Ubangiji ya gafarta masa. Adabiyance mun saba yin wannan karatu ne ranar Juma'a bayan sallar la'asar, amma a yau insha Allah za mu yi shi da wannan safiya saboda wani uzuri da ya sha karfin mu insha Allah da fatan Allah ya sa mu dace. Abu na farko kafin mu shiga cikin karatun ina so ne mana ɗan tsokaci kaɗan akan tafiya da muka yi a mako da ya gabata zuwa ƙasar borno zuwa wato garin maiduguri wanda wasu 'yan uwa ƙarƙashin jagorancin wani ɗan uwa wato malam shaukani kenan allah ya saka mashi alkhairi suka gayyace mu don mu yi musharaka da su a cikin wani abu na farin ciki da ya faru da ɗaya daga cikinsu shine malam wato mai shifa'ul alil allah ya saka mai alkhairi wanda ya aure mun je mun yi tarayya da su akan murnar wannan biki Uh, kuma daga baya muka samu damar wato gaisawa da mafi yawan waɗanda Allah ya uh, sa muna su dama muna so mu gamu da su cikin malamai da 'yan uwa akwai uh, malamai wanda suke abokai ne ga Malam Albani Allah ya gafata masa irin su Professor Muhammad Abubakar wanda yake masallacin Indimi irin su wato Malam Madu Mustafa irin su Dr. Bashir Ali wani ƙwararren malamin Qur'ani ne da ƙira'at da dai sauran malamai waɗanda duk mun je gidajensu ko masallatansu mun gaisa da su sun yi farin ciki sun yi murna kuma mun ji daɗi mun yi farin ciki sannan mun gaisa da 'yan uwa ustazai ɗaliban ilimi da sauran masu kishin addini da waɗanda suke masu bibiyan malamai mun gaggaisa da su mun yi zumunci an yi muhadarori an yi nasihohi gwargwadon hali waɗannan malamai sun aiko da saƙonni gaskiya na fatan alkhairi gare mu inda hadisi salafiya kuma suna muku addu'a saman shugaban wannan cibiya a irin wato kokarin da suke wajen ci gaba da rike wannan cibiya bayan rasuwa mala albani wajen shekaru takwas kenan Allah ya gafarta mishi to wannan shine sakon da suka ce a isar muku sakon fatan alkhairi da addu'a da kauna kusan dukkan mutanen Maiduguri sun isar da wannan sakon zuwa gare ku sannan na biyu kuma mun samu halin wato hada alaka ta samo karatattakan wasu daga cikin malaman waɗanda musamman za a dinga sanya mana su a tashar mu ta Albani TV insha Allah za a fara ganin su ba da jima wannan ba suna godiya akan haka kuma muna godiya Allah ya saka wa kowa da alkhairi musamman su yan uwa da suka zama sila wajen wannan tafiya ta mu to wannan kenan na ɗaya na biyu in za a yi tunawa a wannan darasa da muke yi a darasin da ya gabata wato lamba ta shida ko wasu maganganu da na yi wanda sai na lura daga baya kamar sun tada kura mas'ala akan almabni lil majhul ko kuma almabni ala ma lam yusamma fa'iluhu wanda bai kai a ciyata da kura haka ba amma dai dabi'a ta mu ta mutane da kuma yanayi da kuma kamar abin da sa faɗa cewa galibi mutane idan suka ji abin da ba su saba ji ba to yana da wahala su iya karɓan shi lokaci guda wannan uzuri da ra'ayi ko wani ɗan adam don wannan wani kamar wani gado ne a jikin ɗabi'ar ɗan adam cewa bai saurin karɓan abin da bai taɓa jin shi ba ko abin da ilimin shi bai kai ba bal kadzabu bi ma lam yuhitu bihi ilma kamar da Allah yake cewa Allah ubangiji ya tsare mu to mas'alar dai tana nan yadda take cewa malamai sun kasu gida biyu malaman da da malaman da da can suna faɗan mabniu lil majhul suna faɗan mabniu ala malam musamman fa'iluhu duka suna faɗi wasu malamai daga baya kamar ajurumi da ya zo shi sai ya karkata zuwa ga mabniu ala malam musamman fa'iluhu shi da wato hariri a cikin watan iraq da yake cewa da yake cewa ainihin wato me yake cewa ne ma malam musamman fa'ilu afon baitin ya ɓace min na tana gaya muku da kuma wasan ne warfa malami san mafa'ilu cewa hukunci ne wanda yake jazimi ko astaghfirullah baitin ya bace mani um, sai kuma aka zo wasu malamai daga baya kamar ibn hisham da ibn malik su kuma sai suka zo suka ce a'a su suna ganin a dinga cewa mablil majhuli shi yafi uh, saboda faɗaɗa lafazin to kuma a wannan zamanin sai aka samu malamai musamman wanda share da wannan magana shine al-allama al-uthaymin rahimahullah a wancan karan nace ni ban karanta magana uthaymin ba saboda tsammani na tana cikin littafin wato mu'jamul manahi al-lafziyya na shi uthaymin to na duba ba ta ciki ashe tana cikin sharhin da yema ajrumiya da sharhin da yema alfiya ta ibn malik wanda dukan su tafri'i ne wato sharhi ne haka da yake yi a majalisin sa daga baya aka mai da shi littafi tabbas ya faɗi wannan maganganu akwai dan uwa da ya turo min da pejin na karanta sai na sake komawa kan littafin to daga baya sai na gane ma ashe maganganun da ma ake ta cewa ya faɗa din ba haka yake nufi ba abin da yake nufi shine a cikin alqur'ani da kuma maganganun da suke an san waye kar a ce majhuli a ce malami sama fa'iluhu saboda dai abin da yake gani na girmamawa wannan kuma abu ne mai kyau da kuma abin da yake gani cewa in an sani ka a ce ba a sani ba da sauransu amma dai ba wai ya hana ne ko yadda mutane suke cewa ko makruhi ne ko ba daidai bane a ya faɗa abin da shi ya ga ya fi dacewa ne ni kuma abin da na faɗa ina nan akan shi cewa nazariya ce ta nahawu ya kamata an za a warware ta a warware ta ne ta daga warware ta taso daga malaman da aka san samu matsayin malaman nahawu kamar yadda misali mala albani nawa Allah ya gafarta mishi ya taɓa yin wata magana akan wato lafazin ubangiji ya mai da zance ga masu cewa ba kyau a ce ubangiji suka ce saboda uba da giji wani gwaggon biri ne da waye da waye me hujjar da ya musu wannan martanin ya ce saboda hausawa in suka ce ubangiji abinda suke nufi Allah mahalicci ba suna nufin biri da babban shi da karamin shi ko na makamancin haka ba na don haka tunda hausawa ba su ɗauki wani abu a matsayin magana ce ta rin ko ta ɓatanci ba to wani zai ba ta wannan taswirin ya sauwara wata ma'ana daga nan ya lazumta ma hausawa cewa kuskure ne to ni yana ganin bai dace ba kamar yadda malam ya ce bai dace din ba to haka wannan masu malaman nahawu ba su ɗauki wannan magana a matsayin wata magana ta ɓatanci ko ta raini ko ta rashin abin nan darajawa ba to bai zuwa ne bai suranta cewa ai ma'anar ta kenan sannan kuma karkashin haka ya lazumta musu cewa abin da suke ba daidai bane Allah ya kyauta to wannan dai a take kenan kwarai da gaske za mu koma cikin littafin mu dan yi gaba kaɗan daga inda shi malam wato dama littafan guda uku ne akwai wannan littafin ibn abdulhadi shine abin nan wato at-turfa fi nahwi wanda a cikin shi ne da aka yi ta wannan dabdala daga inda mala yake faɗa da yake cewa yanzu babul mubtada'i wal khabari babun mubtada da khabari al mubtada huwa al-ism al-mujarrad min al-awamil al-lafziyyati musnadan ilayhi wal khabaru huwa al-hadith anhu wa kilahuma marfu'un nahwu amrun qa'imun wa qad yukhbaru an al-mubtada'i bi jumlatin aw zarafin aw wala yubtada'u bin nakirati illa idha lam tufid wala yubtada'u bin nakirati idha lam tufid ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ ونحو نحو قائم زيد المبتدا والخبر wato subject and predicate kenan kamar da suke fada a cikin ilmi na nahawun ingilishi المبتدا هو الاسم المجرد من العوامل اللفظيه مبتدا shine suna wanda ya tsirantu tajarrudi wato ya tsira daga al-awamil al-amil shine wato abubuwan da suke iya masa aiki irin su inna wa akhawatuha irin su danna wa akhawatuha irin su kana wa akhawatuha irin su harf huruful jar waɗannan su ne al-awamil al-lafdiyya musnadan ilayhi kuma wanda aka danganta mishi wani hukunci abinda aka danganta mai din shine khabarin sa eh to wannan shine mubtada a takeice kwarai da gaske suna ne zai zama suna wanda yake ya ya, ya kubuta daga duk wani amili kamar su inna kamar su kana kamar su zanna kamar su huruful jarri ya kubuta daga barin aikin su uh, wanda yake ba za'idi ba kuma a cikin su domin za'idi na iya zuwa kuma ya aikin babu komai kamar rubba uh, ya ce wal khabaru shi kuma khabari huwa al hadithu anhu shine labarin da ake bayarwa din shine isnadin wato a danganta mishi wani abu e, ya ce wakilahuma marfu'un dukkaninsu mubtada da khabari dukkansu marfu'i ne nahau kaman ka ce amrun qa'im to amru shine mubtada qa'im shine khabari wa qad yukhbaru anil mubtada'i bi jumlatin ana iya kawo ainihin wato khabari ya zama jumla ce bayan mufradi wato kalma ɗaya ko kuma jumla kamar jumla ismiya ko ifiliya ko ko ko, ko jarun mujrur ko makamantan su aw zarfin ko kuma zarf wato harafin zarafi da da abin nan da abin nan dinsa da mudafu ilahi dinsa wala yubtada bin nakirati idza lam tafid dai halasta ayi mubtada da abin da yake nakira ne idza lam tafid matakar dai bata bada ma'ana ba wai juz taqdimul khabari alal mubtada'i ya halasta a gabatar da khabari akan mubtada da asali shine gabatar da mubtada akan khabari nahawu kaman an ce qa'imun zaidun qa'imun zaidun to da yace mubtada huwa al-ismu al-mujarrad min al-awamil kamar yadda muka ce al-awamil sune ababan da suke al-lafziya al-awamil lafziya waɗanda suke zuwa abin nan su su su su hana shi aikin sa eh duk da yake haka din ma yana da amili sai dai amilin nasa ma'anawi ne shine al-ibtida'i din al-ibtida shine amil dinsa ko kuma tajarruduhu anil awamil al-lafdhiya ghair zaida shine amil dinsa wannan yana cewa Ibn Malik yana cewa mubtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta zaidun adirun man itadhar yace wa awwalun mubtada'un wa thani sai ka ce abin nan menene wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilu agna fi asarin zani asarin zani wannan shine ɗayan nau'in mubtada din ko da mubtada ko ya zama ismi din mujarradin amil lafziya ko kuma ya zama wasfun mu'tamadun ala nafin aw istifham shine kamar aka ce aragibun anta an alihati aragibun ragib din yanzu wasfun ne wanda yake an gabatar da istifhami akan kafin shi ko kuma an gabatar da nafi a ce lam istifhami ko nafi sai a ce to wannan fa'ilinsa sadda masaddul khabar sadda masaddal khabar afwan sadda masaddal khabar kamar inda in aka ce asarin zani ai asarin hadani wannan biyu masu tafiya ne aga alhamza ta istifhami sarin shine wato abin nan bin nan wasfun wanda yake qaimu maqamul fi'li shi kuma zani shine fa'ilinsa wanda sadda masaddal khabar wannan sune nau'in mubtada guda biyu kamar da suke fada kamar da muka ce mubtada yana iya zama marfu'un bil ibtida'i kamar a wajen wasu wasu kuma suna cewa marfu'un ne litajarrudihi min nasibin wa jazimin ko tajridi min al-awamil lafziyya ghairu za'ida duk suna faɗin haka la irabi wal khabaru huwa al-hadithu anhu shi kuma khabari shine labarin da ake na mubtada wato abin da za a faɗa na hukuncin mubtada din al-bustanu jamilun to wannan jamilun din shine shine khabari al-amilu shi kuma fihi wato fil wanda yake aiki a cikin wato shi khabari shine mubtada idan haka al-mubtada marfu'un bil ibtida wal khabar maftu'un mafdu marfu'un bil mubtada wannan shine mazhabin jumhurin basariyun in banda al-akhfash na'am to kuma kilahuma marfu'un da mubtada da khabari dukkanin su hukuncin su marfu'i ne al-mubtada da'iman marfu wal khabar da'iman marfu dukkanin su kamar yanka ce amrun qa'imun amrun mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i adamatu zahira ala akhirih wa qa'imun mubtada'un marfu' wa alamatu rafi'i adamatu zahira ala akhirih amrun marfu'un bil ibtida wa qa'im khabar marfu'un bil mubtada wallahu a'lam to sai yake cewa wa qad yukhbaru anil mubtada'i bi jumlatin ana iya kawo jumla ta zama ita ce khabari maimakon mufradi shine kamar yadda yake cewa mufradan ya'ti wa ya'ti jumla hawiyatan ma'anar ladhi siqat la yana iya zuwa shi khabari ya zo a matsayin wato mufradi kuma yana zuwa matsayin jumla jumla take dauke da ma'anar wani abu wanda zai zama akwai linkin tsakankanin su to link din iri hudu ne akwai damiri kamar zaidun abuhu qa'imun ga abuhu qa'imun jumla ce ita ce khabarin zaidun to wannan damirin na abuhu in an ce in an cire shi an ce abu qa'imun kaga zancan ba zai yi ba akwai kuma ismul ishara kaman suna yawan misali da wali basu taqwa zalika khairun libasu taqwa me a ce libasu taqwa khairun zai zama babu babu sila kenan sai kuma akwai takrarul mubtada kaman alhaqatu malhaqa kaman alqari'atu malqari'a da ire-iren su sai kuma al'umum idan ya zama abu ne ami wannan sa daga cikin abin da malamai suka kawo a irin wannan muhallin to au zarf kamar a ce zaidun fiddari ai ka'inun fiddari ko jalisun fiddari ko mustaqirrun fiddari za a kaddara wannan wasu suna ganin a ce shi jaro majrur din ko zarafin shine wato abin nan khabarin ko wasu kuma suna ganin za a ce ne a'a shine yake da abin nan wato yake da alaka da khabari mahzufi sai a kaddara shi wala yubtada'u bin nakirati idza lam tufit to ga wata mas'ala wadda tana da tsayi amma za mu dan takaita ta gwargwadon hali insha Allah qadiyar wato khabari wanda wato al-ibtida'u bin nakira kamar yadda ibn malik ya cewa wala yajuzu al-ibtida' bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira wa halfatan fikum fama khillul lana wa rajulun min al-kiram indana wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birran yazinu wal yuqas ma lam yuqal za a cikin wannan baitocin ya ambaci wasu daga cikin musawwagatul ibtida ibn nakira kamar da suke ce musu wato tunda shi shi shi mubtada za a bashi hukunci ne to ba a bada hukunci akan abin da ba a sani ba za ka yi sa nakira kuma suna ne wanda ba a sani ba shi ba a yi mata hukunci to amma akwai wurare da ake iya mana kira hukunci da wannan ka'ida shi ne da yake cewa malam tufit wala yajuzu libtida bin nakira bai halasta a fara zance da nakira malam tufit wato a kawo mubtada ya zama nakira malam tafi wata kan wannan nakira bata fa'idantar ba amma ta fa'idantar to shi za a yi ka inda zaidin namira ka inda zaidin namira shine na ɗaya kenan wato ya zama wannan musada an akhara shi kuma abin da ya rigaye shi ya zama zarf ne inda zaidin zarf ne na makan wannan namira wa hal fatan fikum shi kuma wannan daga cikin musaugadin shi na biyu idan aka samu istifhami wa hal fatan kaga fatan wato abin nan ne na kira ce amma tunda an kawo istifhami halfatan fikum da kuma na ukun su shine fama khillul lana shine annafi fama khillul lana korewa wa rajulun min al-kiram indana sai kuma al-wasf rajulun min al-kiram rajulun min al-kiram wannan wasfu ne gare shi indana wa ragabatun fil khairi da kuma idan na kira ta zama amila ragabatun fil khairi ai na kira ce ragba amma ta yi aiki akan abin nan jaruwa majrudin ragbatun fil khairi khairun wa amal birran wa amal birrin al idafa ai amal birrin yazinu kaga amal na kira ne amma ya zama mudaf bir mudaf ilayhi wa amal birrin yazinu kaga sai ya ambaci waɗannan guda shida din ko biyar ne sai ya ce wal yuqas malam yuqal abinda ban faɗa ba anan abinda ba a faɗi ba anan a je a yi kiyasi akan su kiyasin shine matukar akwai wato abin da ake ce ma alfa'ida al'ifada na kira inda ta bada ifada da haka suna karawa da abubuwa da yawa kamar ta zama sharaɗi manya kum a kum ma'ahu kamar ta zama jawab kamar an ce man indaka sai ka ce zaidun zaidun da zaka ce wato indi zaidun ko indana zaidun ko rajulun afwan man indaka ce rajulun wato rajulun indana da kuma irin in ta zo tana fa'idantar da umumi da abubuwa da dama da suke faɗa ko da ma'anan du'a kamar a ce shafa'un lilmaridi shifa'un lilmaridi da ire-iren su za akwai su kusan kala ashirin haka nan da ma'anan ta'ajjub kamar ma ahsana zaidan ma ahsana zaidan ga ahsana ya zo da si ma ahsana ya zo da siga ne na ta'ajjubi haka irin tasgiri shi ma kamar a ce rujailun rujailun indana ai don tasgiri shi ma wasfu ne shi ma wasfu ne haka al'ataf haka al'ibham da makamantansu dai suna kawo su da yawa to daga nan ne ma suke sauwaga faɗin da ake a cikin addu'a makaman mahmuda nillazi aga allazi ya kamata abin da zai zo kafin ita zama ma'arifa ne amma sai aka aka kawo shi na kira to amma ya zama mausuf ne makaman da an ce makaman lazi to zai zama kuskure a larabci amma makaman mahmudan aka yi mishi wato an arrafa shi ta hanyar siffa to babu iskali akai haka sai a karba wannan dai yana daga cikin abin da ake cewa musawwaghatu al-ibtida'i bin nakira kamar yadda muka ji daga ibnu malik in ka rike waɗannan baitocin to ka rike asalin ka'idan wala yajuzu al-ibtida' bin nakira ma lam tufid ka inda zaidin namira wa halfatan fikum fama khillul lana wa rajulun minal kiram indana ورغبة في الخير خير وعمل برا يزين وليكس ما لم يقل والله أعلم kuma sai yake cewa wai yajuzu taqdimul khabari ala al-mubtada'i ya halasta a gabatar da khabari akan mubtada da yake al-aslu fil akhbari kamar yake cewa al-aslu fil akhbari an tuakhara wa jawwazu at-taqdima illa idla darara wal aslu fil akhbari an tuakhara asali game da khabari shine ya zo a jinkirce a fara ambatan mubtada sannan ambace shi sai yake cewa wajawwazul taqdima idla darara amma sun halasta za a iya gaddamar da shi idan babu cutarwa idan babu lalata ma'ana ko gurguncewa ta to ana iya gabatar da shi kamar misali idan ka ce qa'imun zaidun maimakon zaidun qa'imun jalisun zaidun maimakon zaidun jalisun da ire-iren su suna nan da yawa a cikin ainihin wato siyaki na zancen larabci to na ganin bari mu bar shi a nan mas'ala ta waɗannan duk mas'alolin kamar yadda muke faɗa a kullum suna da tsayi kwarai da gaske amma yakan takaita su to sai a je tun da galibin mu nan yan uwa ne ɗalibai kuma muna da nasibi akan waɗannan abubuwa sai mu je mu ƙara muraja'antar su don mu sai inda aka kwana da kuma inda za a tashi insha Allah Allah ya samu dace sai mu tsallaka inda za mu je cikin littafin mu na fusulun fi tarihil adabil arabi za mu tashi inda malai yake cewa awwaliyatu shi'r awwaliyatu shi'r a wannan nuskar da ke hannu daga shafi na goma sha ɗaya yake cewa wato bayani akan wasu kabaya ne waɗannan da suka shafi nazariya ta waƙar larabci abu na farko shine awwaliyatu shi'r yaushe larabawa suka fara waƙa yaushe ne suka gano fasaha ta yin wannan zance da ake ce ma waƙa yace laysa ladai mu'arrikh al-adab al-arab min al-wasa'iq aw al-barahin ma yakfi li iqamati ad-dalil ala tahdid tarikh bidayat ash-shi'r al-arabi fi al-jahiliyyah tahdidan daqiqa malamai masana masu bincike a cikin tarihin adabin larabci ba su da takaddu wasa'iq documentations aw al-barahin ko barahin ko hujjoji na ilimi waɗanda ma yakfi abinda zai wadata abinda zai isa li iqamati dalili dan a tsaida hujja ala tahdidi tarihi bidayati shi'r al-arabi wai dan a yi bayanin yaushe ne aka fara waƙar larabci tahdidan daqiqan farawa wato bayani na keke da keke cewa a shekara kaza ko a lokaci kaza ko suwana kaza ya zama wannan magana magana ce take da dukka ilmiya take mustanada ila barahin wa wasa'iq ilmiya maqbula fa hada la yujad ce ga zancen zantuntuka akwai su da yawa amma dai zance wanda za a ce ya dogara da hujjoji waɗanda za su iya sumudi za su iya jure duk wata kwaramniya ta naƙadi za su duk wata juye-juye da za a yi musu ta a kasa wato ta a buga a raya a kyale su to gaskiya babu waɗannan hujjojin to kuma ga waƙoƙin amma gane yaushe aka fara su ya wuyata saboda wannan ya da ya tafi tare da ɗabi'ar kusan komai na tarihin ɗan adam ɗan adam bai iya gano abubuwa da dama da yake yin su yaushe aka fara yin su yanzu muka duba around us yanzu cikin rayuwarmu a ce misali yanzu dai mun tabbatar da nan garin zaria ba a kera mota haka wannan yana nufin duk mota da gani a zaria shigowa da ita aka yi amma yanzu waye sai ya faɗa maka ran da aka fara shigowa da mota zaria waye isa ko ya ce maka ga farkon motar ta fara shigowa zaria ko kuma a garinku da kake kano sokoto borno mina katsina duka kwatanta wannan kalli tsarin irin abubuwan da ake na gine-gine ko abinci da ake ci ko irin tunanin da mutane suke yi kai kokarin ka ce waye ya fara yin misali dan wake waye ya fara yin gurasa waye ya fara yin gida iri kaza waye ya fara yin sutura iri kaza waye fara yin biki iri kaza na za a gano duk abu wataƙila an sani daga baya an manta wataƙila kuma ba wanda ya sani tunda an waye gari kawai an ga ana yi yanzu misali mutum ne ma kai da kanka abin da ya faru a kanka in za ka iya tuna yanzu shekarar ka kaza da yin aure amma yanzu ka manta date din dan ka manta sanda aka haife shi wasu shugaban kasawa ne ka manta sanda ya hau shugaban kasawa ne ka manta sanda ya rasu wani kaza duk an manta saboda wa ma utitu min al-ilmi illa qalila Allah bai ba mu ilimi ba sai dan kadan da gaske Allah yake dan kadan ne ilimin mu ya bawa kanshi sanin abubuwa komai da komai na fata mun gane wannan to balanta wannan wato yanzu a zamanin mu kenta balanta kuma abin da aka yi aka yi fi da shekara 2000 a lokacin da babu hanyoyi na taskace bayanai irin na yanzu babu babu watakila kace babu wayewar kai irin na yanzu wallahu a'lam malai ya ci gaba da cewa ومعروف أن طبيعة العلوم والفنون في بدايتها أن تبدأ بمحاولات ناقصة shi abu ne sananne cewa ilmomi da fannoni na ilmomin ɗan adam suna farawa ne a ɗabi'ance da wasu ‘yan ƙananan ƙoƙari wane ɗan yi ƙoƙari wane ya ƙara wane tartafi wata timmu za su dinga ɗaukaka har su cika alamar zaman yau da gobe wa ma'a musahamatin lahiqina ta hanyar ƙarin wato ƙoƙari da na baya za su wato misali yanzu ka ɗauki fannin kwamfuta ɗin nan fannin ICT fannin technology fannin internet ai ba da haka aka fara shi ba an fara da wasu yan kokari kokari ne wane yayi wane ya kara wane ya zo ya kara cifin wani abu wane har ya zo ya zama shubu kamil din nan an ka dauki harka economy haka an ka dauki harka ainihin wato military intelligence haka an ka dauki philosophy haka an ka dauki linguistics in ka dauki medicine in ka dauki nursing in ka ɗauki nahawu in ka ɗauki usulul fiqh in ka ɗauki mustalahul hadith duk wani ilimi ka ɗauke shi ka kalle shi zaka ga cewa babu wani ilimi da aka yi shi rana ɗaya a dunkule ba tare da wani ne ya fara wani ya ƙara wani ya ƙara har ya kai ga haka ba kamar yadda yaro yake tasowa ya fara rarrafe ya yi tafiya ya fara gudu har ya zo ya miƙe har sannan ya fara magana da tsamin baki har bakin shi ya zo ya daidaita duk haka wannan ɗabi'a ta ɗan adam haka yake fara ta to da haka yanzu yaro yaushe za ka iya ke uwarshi za ki iya gane cewa rana kaza ne ya fara yin magana complete ba tare da ya samu wata matsala ba ko rana kaza ne ya fara yin magana ta farko ko da an sani ana mantawa ina fata muna biye shi ne yake cewa haka ilmomi suke farawa da ɗan ƙoƙari da wani yake yi wannan ƙoƙarin a kwana a tashi yana ƙaruwa yana ƙaruwa yana ƙaruwa har ya cika tare da ƙoƙarin na baya walakin na shi'ar al'arabi allazi ya utabaru bi masabatil aqdam amma ita waƙar larabci wadda muke kallo a matsayin waƙar larabci mafi daɗewa za mu ga cewa lam yakun bi hadha tabi to da mun waiga sai mu ga cewa waƙar ta larabci ba a haka take da irin labarin ƙanana ƙananan ƙoƙari da aka yi har ta kai ga haka ba muna da wasu waƙoƙi ne masu cikakkiyar ma'ana masu cikakkiyar zubin zance masu cikakkiyar salon waƙa kuma an ce su ne farko fala yumkinu an yakuna huwa al-awwal waɗannan waƙoƙin da muke gani mu'allaqat da sauransu na jahiliya ba zai yi a ce su ne farkon waƙoƙin laraba ba dole akwai wasu ƙoƙari da wasu suka yi kafin su kafin su din suka zo suka yi wannan ومن هنا نشأت نظريات مختلفة حول أوليته to daga nan ne aka fara samun zantuka iri daban-daban da theories iri daban-daban da malamai masana suke kokarin su rakkaba game da batu akan farkon waka fa min qa'ilin bi nasha'ati shi'ri min at-ta'awizat at-ta'abbudiyya lil aliha aka san wasu suna cewa farkon waƙoƙin larabawa suna komawa ne zuwa ga waka da ake yi da da rera zance a gaban gumaka don neman tsari kamar yadda zaka ga 'yan coci suna yi kamar yadda Allah ya faɗa wa makana salatu min dal baiti ila muqa'an wa tasdiya kamar yadda duk wani mai wani addini na bautar gumaka ko bautar kabari zaka ga yana yawan yin waka suna yawan ta'ammuli da waka wannan kuma wasu malamai suka ce shi yasa lokacin da Annabi fara wa'azi sallallahu alaihi wasallama sai kafiran nan suka ce ai mawaki ne saboda waka suka sani a matsayin zance irin wannan suka ce mawaki ne suka ce sihiri ne suka ce bokanci ne domin waɗanda suna da alaka da Uh, bauta da ake yi a uh, bakin kaburbura a uh, afwan a bakin a wajen temple wajen aliha wa min qailin bi anna shi'ra bada'a bi adi ibn rabi'ata at-taglibi wasu ma suka ce a wani mutum da ake ce ma adi ibn rabi'ata at-taglibi wanda yake kawu ne ga ibn qais wanda an ce ya rasu a shekara ta 525 kafin kafin wato bayan miladiya wanda ake ce ma al-muhalhil muhalhil wannan da ya yaƙi ɗin nan ba ɗan kaɗan ba a cikin rigingimin abin nan harbul basus to wannan mutum aka ce shi ne fara waƙa da wata waƙoƙi yana da waƙoƙi da yawa da ake danganta mishi amma ana cewa wai shi ne farkon waƙa obi amr ibn qami'a qami'a ko amr dan qami al-bakari wanda shi kuma ya rigayi shi kuma ya rasu ɗari biyar da arba'in. ribe da armi wato bayan shekara goma sha biyar da rasuwan shi wancan kenan bisa abinda wasaik tarihiya suke nunawa wa min munkirin li an yakuna hadha turath min al-arabi fil jahiliya da kuma da suke ganin kwata kwata ma wannan waƙoƙin da muke karantawa a yanzu sam ba na jahiliya bane wanda shugaban wannan ra'ayin shine da Hussein wanda ya cire shi daga gun wasu turawa mustashriquna da suke da irin wannan tunanin cewa ai sam sam wannan waƙoƙin su Hammadun Rawiya ne suka rubuta su da su Mufaddalud Dabbi da makamantansu sai kuma suka ki danganta wa kansu suka danganta wasu mawaka a zamanin jahiliya ya ta kawo maganganu waɗanda suke na kawo shakka a cikin al'amarin wannan maga ta shi gaskiya mai rauni ce domin ya tabbata waɗannan shaksiyat ɗin da gaske an yi su a jahiliya an san imul qaisi an san antara an san nabigatu zubiyani an san zuhair ibnu abi salma an san duraid ibn simma duk an san su wasu su ma sun riski musulunci wasu kuma wanda suka san sun riski musulunci sun ba da labarinsu da haka da gaske an yi wannan shaksiyat sannan kuma wani hankali ne zai gwada mutum cewa ya kirkiri wani abu na fasaha amma mai kwai danganta wa kanshi sai kuma ya danganta wa wani can daban mai kwan ya ce ni nayi shi ya samu credit din kuma sai ya je ya ce wani ne daban yayi wani hankali ne zai gaya mutum wannan da mutumin da ya fasaha haka ba a inkarin cewa kamar da shi a Hamadu Rawiya ya tabbatar da kansa cewa idan waka ta kage ya rasa wani harafi da zai saka yana cikewa da kansa watakila saboda asalin waƙoƙin da haddacewa akai da gaske hujjojin da suka bayar su masu inkarin suka ce saboda ai daɗin ba a rubuta da yaya aka ba aka rubuta to yadda aka rubuta kowa ya san labarin mun karanta a nan wannan ajin labarin irin tafiye-tafiye da mawaka afuwan da marubuta suka ta yi don neman ina za su samu maganganu da waƙoƙi da karin magana na larabawa su rubuta su su aje su su Khalid ibn Ahmad al-Farahidi da su ai Imam Shafi ma yayi wannan yawon wajen tara maddal maddatul lugal arabiyya suna yin wannan rihilat ila al-bawadi to anan suka sassamo su sannan kuma daidaiwa ko wanda an rubuta din domin daga cikin abin da suke inkari shine tabbatar da cewa shin da gaske ne an rubuta waɗannan mu'allaqat an rubu an saka su a Ka'aba za mu zo mu ji magana akan wannan insha Allah an zo magana akan al-mu'allaqat wallahu ta'ala a'lam to haka dai da haka dai nazariyat ne waɗanda ga sanan dai ana ta faɗin su amma tabbatar da su sai Allah sai kuma zurfin bincike in Allah ya ba mutum dama yayi to wannan kenan game da awaliti shir da haka qadiya ta awaliti shir gairu hasima ba a tantance ta ba kaman batu ne game da awalitul lugha wanne ne yaushe aka fara wanne ne harshen farko al-lughatul ula wa awalitul lugha wanda sai da aka wayi gari ma a turai wata hukuma ta linguistics a kasar faransa ta haramta ma duk wani rubutu ko wani bincike da shafi wannan cewa wannan abun ya fi karɗan dan adam kawai abin Allah mahalici sai malai ya ce ba'un abu na biyu khasa'isu ash-shi'ri al-jahili to ga wasu muwasafat wasu siffofi wadda waƙar jahiliya ta kaɗaita da su daga cikin wannan sufufin ana iya gane waka ta jahiliya cin ka karanta waka inda ka san sana'atu shi'r gurgudan hali to zaka ga waɗannan abubuwan a jikin wakar jahiliya kuma zaka yi identifying wata waka wadda koda ba a jahiliya aka yi ta ba ya zama wanda ya yi ta to lalle yana takalidanci da irin salon mawakan jahiliya yace yatamayyazu shi'rul jahili bi khasa'isa adida wa min abraziha ma yali waka a zamanin jahiliya tana da wasu siffofi da yawa amma daga cikin sufofin akwai waɗannan da ke tafe sun fita sosai. Na ɗaya, yaltazimu shi'irul jahili bil auzani wal qawafit taqlidiyya. Waka a zamanin jahiliya tana lazimtar ko da yaushe ba a taɓa samun waka a jahiliya zuwa yanzu ba a san wata waka a jahiliya take tana zuwa babu wazani babu kafiya ba. Wazani da kafiya na gargajiya. Abin da ake nufi da alwazan shine wato ma'auni sikelin awon waka. akwai sikeli kala daban-daban kamar yadda muka sani ga wanda suka san arubi akwai sikeli har kala goma sha shida ɗazu na yi magana a kan abin nan awwaliya ilimin arudi shi ana ganin khalil ya yi shiga baki ɗaya duk da shi ma shi ya ƙara masa to dole ne zama wannan waƙa za a tara ta hau ɗaya daga cikin waɗannan sikeli ko abin da ake cewa baharul tawil ko baharul basit ko baharul wafir ko bahar kaza ko madid ko hazaj da sauransu dole ya zama ta hau kan wannan ɗaya daga cikin sikilan nan ta zauna daram sannan sai kuma alkafiya shine amsa amo ka ji zancen yana tikewa da salo iri guda da harafi na rawi iri guda kamar da kuka sani ko mun tsayin waka dole ya zama ta ta cike haka mutum ya fara karewa da kifa nabkinin dikira habibin wa manzilin bi saqtil luwa bi saqtil luwa bayna ad-dukhul fa mali to duka zaka ga lamun lamun lamun ne algadar shu'ara min mutaraddimin am hal arafta dara ba da tawahumi za ga duka mimun mimun mimun ne da ire-iren su kamar da dai aka sani to wannan na farko kenan na biyu yamtazu shi'rul jahili bi qillati takalluf wa kasratu tab'i akwai abin da yake cewa at-tab'u wa takalluf at-tab'u shine zama waka kuma ba waka ba da mutum da yake ya riga ya bi jinin jikinka haka Allah ya halicce ka takalluf kuma shine zama kana daukar wa kanka ina zamu gane bambancin wannan shine kamar mutumin da yake gurgu da yake dingishi to a gun shi dagi dingishi yanzu dabi'a ne haka mutumin da yake da in'ina yanzu a gun shi in'ina dabi'a ce to wanda kuma shi ba gurgu bane amma yana so ya kwatanta tafiyar gurgu kamar abin da yake a fim mutum ba gurgu bai kuma da kanshi gurgu mutum ba makaho bai makaho da kanshi makaho ko mutum ba mai in'ina bai kame da kanshi mai in'ina to wannan shine takalluf daukar wa kai abin da ba haka kan yake ba ina fata mun gane to a cikin mawakan jahiliya galibin su zaka ga tabu ne ya fi galabaita su fiye da takalluf in banda Zuhair ibn Abi Salma da aka ce shi yana yin waka sau ɗaya a shekara yana kaza yana kaza kamar zamu dauki a tarihin sa to galibin wakan jahiliya suna yin shi ne irtijalan saboda tabu ne da haka akwai kasratu tal'i wa qillatu qillatu takalluf ta haka nan kuma ta fuskar abin da suke amfani da shi na lafuzza za ga kuma haka lafuzan su ma matubu'a ne الشخصيات مطبوعة والألفاظ أيضا مطبوعة وهكذا النظر نوك يميل الشعر الجاهلي إلى الإيجاز أكثر من ميله إلى الإطناب واقع الجاهلية تفكر كتا إزواج الإيجاز تكأيت مغانا أكثر من ميله إلى الإطناب في يد سويتاوى سنة يوان تكأيتاوى بس تكت سويتاوى باسا تفصيلي نا na ainihin wato tsawaitawa ya kadu shi'iru al'arabi fil jahiliya ya khulu min al-muhassanatil badi'iyya wal alfadul ajamiyya salam magana na al-muhassanat al-badi'iyya irin su tauriya irin su abin istihsan abin afon irin su itinabi irin su muqabala ire-iren su wasu da aka kirkiro daga baya aka cusa su cikin yaren larabci su mawaƙan jahiliya ba su san da wannan ba ko da ma sun yi zaga sun shi ne afwan ba wai dan sun sani ba kamar yadda amfani da suka yi da auzan ba wai da sun san ilimin arudi na khalil ba sun yi shi ne ala salika dama ɗabi'ar yaran su ce kamar yadda yanzu bahaushe dan kano ko kaduna ko sokoto ko zaria ko kebbi ko ina ne yana magana da hausa ne ko saboda ya tashi ya ji ana yi a garin su ba wai dan ya ji ya koya ba da haka yanayin ta ne bi to to haka su ma suke yi ba tare da sun san ma ka'idojin ba da haka ba sa yin al-musanatul badi'iyya hakanan kuma lafuzza wanda suke ba larabci ba saboda ba sa tarayya da wasu al'umma harshen su safin ne tatacce ne bai cakuɗe da harshen kowa ba da haka ba sa ba sa takuɗe ta al'umma balantana su irin yaren su kwaikwayi irin yaren wannan al'umma da ke ana samun kalma ɗaya biyu haka na wasu mawaƙa larabawa za mu ji kwatancinsu a gaba wanda saboda ittisalinsu da wasu al'ummomi kamar rum da ke kusa da su kamar da suke yamanawa kenan da kuma wasu wanda suke tafiye-tafiye sun je ƙasar sham sun gamu da wasu wanda ba larabawa zalla ba za ka ga akwai ɗan tasirin haka a saɓanin daga baya cakuɗewar larabawa da wasu al'umma za mu ji yadda harshen larabci yawaye gari an cusa mashi kalmomi da dama wanda ba larabawa ba sai kuma yake cewa ya kadu ammatu shirin jahili ghina'iyyun waka ana raba ta zuwa kala-kala akwai shirin ginayi akwai shirin ta'alimi akwai shirin abin nan almalhami da kuma cikon na hudu shine shirin abin nan akwai shirin ginayi shine wannan da ake magana akwai shirin ta'alimi akwai shirin malhami da kuma shirin tamfili waɗannan kala hudun su ne ainihin anwa'u shi'r kamar daga shi ambata yake cewa fa laysa fihi laysa fihi min ash-shi'r al-qasasi أو الملحم أو المسرح أو التعليم شيء واقع الجاهلية واقع شعر الجنائي وتوند موكي يكي يتغنى بأحاسيسه ده أبن دي كي فتا مكا أبن درنش يموسى مسني أكي أبن ده آتفة ستا تستعينهم واتو يمسى إملاء ستا يمسى وحي سا ba koyar da kai wani abu yake ba akwai shi ta'alimi irin alfiyat nan da sauransu nazam na fannonin usul fiqh musalahul hadis ulumul qur'an tajwidi qira'at wane ne da wane ne duk ga sanan sirat wannan da shirin ta'alimi ake ce musu sannan akwai kuma ashiru alqasasi shirin wanda yake kissa ce labarai ne akwai kuma ashiru wanda yake almalhami shine epic wanda yake labarin yaki ko wani surkuki da aka shiga ko kuma shi'ir at-ta'alimi kamar da muka mata to duk wannan babu shi a zamanin jahiliya in banda ashir liginayi saboda fasahar su da wayewar kansu da bukatar su bata kai ga haka ba sannan yace yasudu shirul jahili kasrata listiqrar fil ma'ani a cikin waƙar jahiliya akwai yawan wato dajiya game da abubuwan da ake tattaunawa kansu wani ba ta takaituwa akan maudu'i daya a ra'ayi wannan maudu'i ake yin wancan ayi wannan a sake yin wancan haka kullun suke yi saboda zai fara magana da kan akan bin nan dinsa al-atlal daga atlal ya gazal daga gazal ya kai wasu naka da wasu naka sannan galibi sai ya takhallas ilal mawdu' al-asasi ar-ra'isi da haka zaka ga akwai istitrar da yawa a cikin waƙoƙi wato akwai dajiya a ciki adamul alaqati galiban fima bainal abiyati wa fuqdan al-wahda al-udwiyya so da dama baitocin ba su da alaka da juna kowane baiti na iya zaman kansa inda da zaka zare shi a wajen ma'ana ba ta kare ba da zaka canza mai position daga baiti na daya kamar da shi na biyar ko na biyar ka da shi na uku da kamar da shi na takwas duka ma'ana ba ta kare ba ga wanda ya ainihin san ma'anonin insha Allah wannan shi ake ce ma alwahda al-udwiyya ya zama kowane baiti kamar gaba ne a jikin mutum idan ka cire daya ya zama na kasashe kamar bulo ne a jikin gini idan ka cire daya ya zama gini ya lalace to ba kamar haka suke ba su kowa na zaman kanshi ne kowane baiti yana zaman kanshi ne na fata mun gano nan insha Allah to bari mu sake ɗaukar wani littafi mu dakata anan insha Allah sai mu sake ɗaukar littafi na gaba kamar yadda muka saba dama littattafai uku muke a mako da wancan makon afon a wancan darasin wantuna ba mu yi ba mu yi ainihin wato littafi na ukun ba saboda yanayi da waccan ta da kura da na ambata zamu wannan shine muzakkiran mu ta ta muqaddima ga ilimin mene ga ilimin balaga wanda mun muna muna ci gaba da kamar shimfiɗa ne ga shi ilimin balaga din da wannan yan muzakkira da muke amfani da ita to zamu tashi inda yake cewa al-khabar shafi na bakwai alkhabar yana ta'arifin wato wasu abubuwa da suke da alaka da dirasa a cikin ilmul ma'ani cikin ilmul ma'ani ababen da ake bincike a kansu akwai alkhabar me alkhabar yace huwal kalamu alladhi yumkinu yumkinu an taqula li qa'idihi innahu sadiqun aw kadhib shine zancen da me yin sa kana iya ce ma me yin zancen innahu sadiq wanda yake faɗi gaskiya ne aw kadhib ko ƙarya ne wato ya tamilu sidika والكذب لأنه يخبر عن قضية سابقة أو قضية يدعي أنها سابقة أو تارجع تافر وتوينا فدون وانا أبو جمد لابارن أبن دي لغاية فر وله ثلاثة أنواع زنشن zancen da ake ce khabar yana da nau'i iri uku na farko khabarun ibtida'i akwai zance wanda yake shine mataki na farko labari mataki na farko shine la yatadammanu ala ayyi muakkadin baya zuwa da harafin taukidi ko guda ɗaya na hau kamar da aka ce mishi da aka ce almataru nazil almataru ruwa yana sauka ko mai sauka ne to wannan kaga zance ne plain babu inna ta taukidi babu wallahi babu wallahi innahu la nazil ko innal matar duka babu wannan na biyu sai kuma khabar talabi shine labari wanda yake mataki na biyu ana ce mashi talabiyu me yasa ya tazammanu ala mu'akkadin wahid ya dauke da harafin taukidi guda daya harafin taukidi guda daya ki samu shi kamar wancan jumla sai a ce innal matara nazil wancan ana bada shi ne ga mutumin da yake baya inkarin komai akan abin da ake faɗa masa wannan kuma na biyu ga mutumin da yake shakka zai iya inkari zai kuma iya gazgatawa gwargwadon yadda aka iya wato bashi cikakken bayanin da yake nema ko aka gaza to sai a ce mashi innal matsara nazil sai kuma mataki na uku khabar inkari ga wanda yake mai musu ya tadammanu muakkadaini aw thalasta muakkadat ana sa mashi harafin tawkili guda biyu ko uku kama a ce innal matsara lanazil kaga biyu kenan ga inna ga lam ko aw wallahi innal matsara lanazil ga rantsuwa ga inna ga lamun aga uku kenan wa alayka an ta'lama anna al-adwat anna adwat at-tawkid kafiya ya da kyau ka san cewa ya kai dan uwa mai karatu adawat abubuwan da ake amfani da su don tawkidi suna da yawa sosai eh suna da yawa malai yake cewa akwai su ahammu ha daga cikin su akwai anna da in inna ne wannan da farko ya kamata ya zama wasallam inna wa anna wa lam at-tawkid wa lam al-muzahlaqa nunat tawkid ahrufu at-tanbih amma da illa kenan al'aharfu za'ida wa qad wa takraru amma shartiya wal qasam was sin wa saufa duk waɗannan suna cikin adwat tawkid wanda za a zo a yi magana akan wasu su ɗai haka akwai inna anna lamut tawkid lamul muzahalaka nunar taukid wato alkafifa alkhafifa wasaqila ahrufu tambi irin su amma da ala amma da ala akwai za'ida akwai kad harfu takid ma da wake mishi akwai takrar alhaqa malhaqa alqari'a malqari'a shine kamar takrar din akwai amma ash-shartiyya akwai alqasam rantsuwa akwai as-sin da saufa wanda suke harufar tasu duk waɗannan sabuwa a yi amfani da su wajen nuna mene wajen nuna taukidi na fata muna ganewa mala yake cewa al'insha'u sai kuma al'insha al'insha'u shi ne ɗan'uwan khabar khabar insha insha Allah za mu zo a darasi na gaba za mu yi magana akan waɗannan wasu daga cikinsu saboda abuna so ne yanzu mu ji muqaddimat din kar mu zurfafa a ciki al-insha huwa al-kalam alladhi la yumkinu an taqula liqa an naqula liqa'ilihi innahu sadiqun aw kadhib shi al-insha shine zancen da ba yadda za ka ce mai fadin shi gaskiya yake ko ƙarya babu muhalli na gaskatawa ko na ƙaryatawa domin umarni ne ko hani zaka baka iya cewa gaskiya ne ko ƙarya ne dan ba labari bane wal insha'u nau'ani insha'i iri biyu ne akwai insha talabi wa insha ghairu talabi insha ko wanda yake insha'un ne talabiyun wato wanda ana neman ka akwai demand a ciki ana so a ƙarshe ka aikata kaza ko ka ko ka bar kaza sannan akwai ghairu talabi wanda babu wannan neman a ciki wanda la alaqata lahu bi mabahithil balaga shi insha ghairu talabi ana dai ambatan shi anan to daga nan kuma sai a cire shi dan ba a yin tattaunawa akan shi idan ana magana akan ilimi na balaga wa minhu daga cikin insha ghairu talabi akwai asalibul madhi wadh-dhammi wat-ta'ajjubi wal-qasam akwai uslubul madhi wadh-dhamm ni'ima da bi'isa kenan akwai at-ta'ajjub ma ahsana zaidan da makamantansu akwai al-qasam rantsuwa to waɗannan suna cikin al-insha wanda baka yi ce mutum gaskiya ne ko ƙarya ne amma kuma ba ɗalabi ba ne wato kai mukhatab ba ana neman ka da aikata kaza ko bar aikata kaza ba ba a neman ka da wannan maliki cewa to wannan kenan wannan ya zo ƙarshen wannan matsala wato ta'arifin abubuwan da suke cikin ilmul ma'ani to zai tsallaka zuwa kuma ilmul bayan ilmul bayan daman kan wanta ya ce ita balaga darussa ne wanda suke guda uku ilmul ma'ani ilmul bayan ilmul bade to ya gaya mana mai ilmul ma'ani mai ta'arifin sa da kuma manya-manyan wato mahallin bincikensa su ne su waɗannan abin nan adrubul khabar da su al'insha da insha ya faɗi kashe-kashensa shi ma alkhabar ya faɗa mana kashe-kashensa to haka ake dama ana rarraba abu gida-gida gida-gida don a gaggane su a yi tafri'insa don a gaggane idan mun zo a cikin darasi na gaba insha Allah zai sake mana wata gajeren muqaddima akan ainihin amene akan al-insha abin akan akan ilmul bayan da abin da ke cikin shi wanda su kuma guda uku ne akwai tashbihi akwai isti'ara akwai almajas waɗannan guda uku zai zo yi mana bayani akan su insha Allah a darasi na gaba za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah